الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da sake saduwa cikin wani shiri mai albarka kowace rana masu ilimi na duniya suna yi kamar za su yi mana wayo mu masallata a ci yau rana ce ta tausayi gobe rana ce ta kulawa da haƙƙin yara jibi rana ce ta kulawa da haƙƙin akoshi gata rana ce ta kiwon lafiya wata rana rana ce ta kullum amma duka mun manta waɗannan abubuwa Allah tabaraka wata'ala ya mana bayanin su cikin alkur'ani wasu kuma mun samu daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mun samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tabbatar mana da su ana ta magana akan amma wata rana ce wai na soyayya amma ni ban sani ba har yanzu ni dai ban ji ranar kiyayya ba sai ce wannan rana kuma rana ce ta soyayya har a fita daga tsarin musulunci a shiga sharholiya ɗan uwa musulmi kada mu manta halittar annabi adamu alaihi salam yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci babanmu annabi adamu ba tare da mahaifiya ba ba tare da mahaifi ba ya halicce shi ta kun faye kunu ya halicci babanmu a sai da hawa daga ainihin wani ɓangaren jikin annabi adamu salam don a nuna cewa namiji dai shi ne yake auro mace ba mace bace take auro namiji duk da a lokacin maganar sadaki da yawa malamai suna magana salatin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine sadaki wallahu a'lam Allah ya halicci annabi ma sai da hawa domin ya nutsu da ita ita ma ta nutsu da shi hakika mata suna da girma suna da daraja suna da alfarma Allah ya yi wa aljanna ado da mata Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa aljanna ado da mata kuma ya kira su hurin makasura su firgice lam ya tsami su hunna insun ƙabalahun wala jan waɗannan mata da Allah yi wa aljanna ado wani mutum bai taɓa taɓa su ba ba wai shafa ba a'a da ɗan yatsa ko ya kalle su ya sha'awa a'a ba taɓa ganinsa ba bai taɓa ganinsu ba balle saduwa ko mutum ko aljanna yan uwa musulmi wato ashe kaga akwai wani abu ga budurci wanda yake da sabanin zawarci wannan budurwa ce wannan bazawara ce akwai bambanci saboda ka Allah da yawa aljanna ado da mata har ma alfarmar watan azumin ramadanu mai albarka yan matan aljanna sukan yi ado saboda shigowar watan ramadan suna ta begen masallata masu azumi masu kiyamun laili da makamantan wannan masu ayyuka na alkhairi cikin azumi suna fatan Allah ya kawo su to in maka duba a sai da hawa da annabi adamu alaihi salatu wassalam rabuwa da suka yi a gidan aljanna suka zo nan duniya cikin ƙudurar Allah Allah ba koro annabi Adamu ya yi ba da hawa a'a wata hikima ce daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda wani abin shi ya bar wa kansa sani kun ga sun dade ba su haɗu ba tsakanin annabi Adamu alaihi salamu da asai da hawa sai a filin arafa Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa su ita tana jidda shi yana Sri Lanka Allah Allah ya hada su a wannan fili na arfa suka gane junansu domin a duniya ba mutum sai annabi Adamu sai a sai da hawa to ana ta magana akan cewa mata mata mata mata babu shakka mace mace ce babu mu sai da hawa'u ta yi ciki da yawa inda ta haifi ƴaƴaye namiji da mace namiji da mace namiji da mace wato tagwaye take yi to tunda duniya babu kowa sai su in ba don sharrin shedan ba wanda babban maki ne ga babanmu annabi adam da kuma mu 'ya'yan annabi adam kamar yadda nassin alkur'ani ya tabbatar mana ai ba za mu yi rigima da junanmu yayin annabi adamu shedan ya shige su ko ya shige ɗaya daga cikinsu shine kabi ta kai ya kashe dan uwan sahabi duk abin da ya faru dai malamai sun bayyana mana muna magana akan mata ni ina ganin ba burgewa bane mace da cewa duk abin da namiji yayi ni ma zan yi duk abin da maza suka yi mu ma za mu yi ni ina da gyara akan wannan ke kika fara baiwar ɗanki namijin nono bayan Allah ya ajiye miki shi a mahaifa Allah ya ajiye miki ɗanki a mahaifa wanda an yi wannan mani kwana arba'in gudan jini kaza kaza har aka busa masa rai da kalmomi ko ɗan mutu ko ɗan aljanna duk kece kika ajiye shi a cikin jakka ta cikinki mahaifa fitar da miyau yin kumallo kasa cin abinci yanga duk ba ado irin na da na morewa shi kansa mai gidan naki tausayinki yake ji ranar haihuwa in ba dan likitoci suna da tsari ba a ce kana taba matarka ko ka buge ta ko ka mare ta ko ka yi mata wani abu a ce ka zo ka ga yadda take za ta haihu ka ji abin da take faɗa da yadda take yi wataƙila ba mari ba ranar haihuwa a duba inda ɗa ya fito idan mutum bai gayuwar mace ba tun da mu ‘ya'yan dangi ne iyayenmu suna da awaki da tumaki suna da jakuna suna da shanu ku duba yadda dabba take haihuwa musamman akuya ko tunkiya ta kwanta tana ihu tana ihu tana ihu haɗin ya fito yana fitowa kuma ta miƙe ta dinga lashe shi tunda ita ce ungozoma tana gyara shi tana gyara shi har Allah ya sa ya miƙe Allah kuma shi ne malaminsa har ya gano inda nono yake har ya kama da ƙananan tsuntsaye ko tattabara ko kaza Allah ya cusa wa tattabara ta ɗebo tsinkaye tana sawa a inda aka yi mata ko tukunya ko wani guri ba wanda ya koya mata banda Allah menene kwai take so ta yi domin ta kyankyashe abin da ta samu a cikinta na daga binta da namijin tattabara ya bi ta idan ta zo ta kyankyashe ba ta tashi in ta ji ƙarar shaho idan tana gurin tana nan ba fita saboda ɗanta to ke da yake kira da ungozo makina faɗowa an tare shi an gyara shi an tsabtace shi an miki sannu an ɗauke shi ma daga wajenki to ai ma ki gwada kanki ki ce wai duk abin da namiji yayi bace ma za ta yi to ai kin ci baya kin ci baya dan naki mijin naki kakan naki baban naki me kike so yayi ke da kika koya wa kowa cin abincin nan ma ke kika fara koyawa namiji ke ce ki tauna mai tauri ya laushi ki sa a bakin ɗanki ki gyara ki naɗe ki gyara ki gyara ki gyara ki sa masa a baki saboda kuma kike so kuma ki wuce ai uwa sai dai a bita a baya kamar yadda uba shi ma sai dai a bisha sannan ke kika koya masa magana ke ce kika koya masa magana ran ke dade alasabbiniya ga baba nan baba baba baba har ya gane baba yaya yaya yaya har ya gane ga yaya nan in an kira baba ya san baba ne an kira yaya ya san yaya ne ke kika fara koya masa zaman nan ma ke ce kika koya ma namiji ya zama zama haka nan ki koya masa yadda zai dinga daukar wani abu yana rubda ciki bai fara ma rarrafan ba ke ce sannan ke ce babbar malamarsa ta farko ke ce babbar malamarsa ta farko kan a kai shi gurin malamin da zai koya masa alu an bakin gaske wauzal ke ce malamarsa sannan ke ce malamarsa wajen tsayuwa in yi tsaya kimar tafi kina masa wasa ya faɗi ya tashi ke ce malam masa ta yi masa tsarkin fitsari ko na bayan gida ya hau gadon bayanki ya yi fitsari kuma ki yi dariya maimakon ki fashi sai ki yi dariya wannan yaro ya fi fitsari ki masa ke ce malam masa kar wani ya zuga ki ya ce ki wuce namiji tsaya Allah ya baki mukami kina darakta kina malamin makaranta kina malamar asibiti kina accountant kina md kina farmsec kina kaza kina a'a wannan baiwa ce wannan da ubangiji ta baraka ko wani kika kalla in karami ne tuna danki in ya girme miki tuna wanki in kasa yake da ke tuna kaninki in ya manyanta tuna babanki in ya tafi can tuna kakanki rake ce malamar kanki ba sai na ce aya ba inda ce ɗaya isa shi kewa da ke ce babbar malamarsa wajen sa wando da gyara shi kamar yadda kika zama malamar yarki ki fara goya mata itace da ƙauye ne ko ki fara goya mata wani abu mai laushi wai nan gaba ita ma za ta fara goyo ke ce malamar duk wannan ƙura'ani ya karantar da mu da sunna da nan ba wani mai jan kunne da zai birge mu ya ce wata rana ta kaza ko an yi ɗan haka yake amma mun riga an gaya mana tunci alaman insani malami ala sannan ke ce malamarsa wadda za ki tsaya ki ga ina za ki nemo masa aure kafin auren akwai kaciya ya fara dan miƙewa ya fara dan miƙewa sai kaciya domin ana so a nuna shi a sa shi a wani sahu kafin lokacin da daktar zai fara tsire shi sa da yawa daga cikin malamai wasu suna so a yi wa yaro kaciya yana dan kamar shekara bakwai wasu muska ce a an ai masa ma da wuri duka yayi su wanda suka ce an masa yana ɗan shekara bakwai zai ga ana shigowa da yan kaji dan alkaki da dan alkubus da dan wani abu ana cewa a ashe ba ni ya girma yana girma ina ina an ina kallon mutane suna kallon sa to Allah Allah ta yake ya warke ya boye kun an fara sa shi a hanya wadda suna can kuma tsirara suke tafiya ma gaba daya su shi ne ado mun suna duba abubuwa na talabijin a wayo da wadda suka faɗe rayuwarsu an tsarara ma ciki to shi an fara gwada masu dama shi yasa ake so wajen tarbiyya kai dai ka auri mace mai tarbiyya kuma ka ƙara mata tarbiyya abinda ake bukata a nan shine da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kori 'ya'yanku da sallah suna 'yan shekara bakwai idan sun ki suka kai goma ba sa sallah ku buge su amma bugu ba mai fasa jiki ba ashe shekara bakwai tana sa wani abu da mai kama da itan an kai sha hudu da wata bakwai an kai nawa ishirin da nawa idan an koya ma yaro sallah yana ɗan shekara bakwai zai saba da ita saboda shekarun bakwai na farko na wasa ne ya bari ya zubar da mai ya tabo manja ya shafa uwar ko uban kuma ba faɗa wannan yaro ya cika fitina ta lokacin yanayinsa kamar yanayin biri yake ta'adi ta'adi in ka ce masa oh shi ma sai maka haka to ta'adi to shekara ta kaga kai danka tarbiya ga kaciya ya fara sanin Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu sai fara shekara ta bakwai ka dauki in kana matarbiya ka dauke shi daga matsayi irin na kalluka kare haushi da cizo da yin haushi ga mai mutunci shekara sha hudu can shekarun wato biri ka raba shi da ta'adin biri wannan bakwai ta biyu ka raba shi da cizon kare da haushi ta kota shekara bakwai a gaba sai ka kirga bakwai bakwai bakwai to nan ya fara girma to karka bari ɗanka ya ɗauki siffar jaki jaki gwada ƙarfi da tutsu in ka sa masa kayan abinci a kan mangala in ya ga toka sai ya tutsu ya jefar sai jefa da cikin toka yana birgima ga kuma alfahari da tsaraicinsa shi jaki baya jin kunya to shekara ta bakwai ta bakwai ta bakwai mata a tsaye a yi wa ‘ya'ya tarbiyya uba ya tafi nema shi ma yana yi malamin makaranta yana kwatantawa hukuma da mutanen anguwa da ƴan uwa da makota suna taimakawa to lalle tarbiyyar nan guda uku mata ku tsaya ba wani mutum da zai koya muku tarbiyya in ba islamiyya ba ya rubu da muri ya rubu da kare ya rubu da jaki kama salar himeri ya hamilu asfara in ta hamilu alaihi ya hasu can na kare wannan ita ce tarbiyya ta uwa da take ma ƴaƴanta to me wannan ta ce tana son uwa za ki wuce ba taɓa jin wata mata a duniya ta yi wa mijinta ciki ba eh wallahi ba za mu yadda ba madan maza sun daɗe suna wucewa gabanmu mu ba za mu yadda ba to yi wa mijinki ciki kake sa nema abinci ya zauna yana roƙi-roƙi da ciki babu ki haƙura yadda Allah ya aje ki ki yi haƙurin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye ki eh mun ji maganar girki maganar wanke-wanke maganar kaza namiji ne zai eh to in zai fita nema in kin taimaka masa ba laifi ne a sai da ma yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzala ya dawo daga tafiya an samu ganima tana ɗan ayyuka haka a gida na sadaka na mai gida ga kuma zuri'a shugabannin samarin gidan aljanna ‘ya'yanta ita annabi ya ce yankin jikinsa ce da za ka yi wa fadima haka kamar da annabi balle ka gaya mata magana ‘ya'yanta su ne sai da shi babu a halijanna su shawara da mijinta sai dare sai dare shi fadima za mu je a tambayi annabi a cikin abin da aka samu na gani ba ba mu wanda bawa ko baiwa kai dinga danyi ne mana aiki a gida da ta je sai kunya ta kama ta ta gaya masa Allah ita shi rungume ta zauna da ita suka danyi ta da ita koma sai na ji ta su kunya ne to wadan gida bara suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a akwai masu bukata fiye da ku amma ku je gida sai da ali tafi gida sai da fadima Allah ya kara musu yadda can annabi sai shiga wajensu sai ya same su ma a kwance suna kai shimfiɗa za su bi sai ce a makani kuma wanzu Allah sai zauna gefen su sai ce na kawo muku wani kyauta ne in kai ne sai ka ce wai babban kyauta annabi ya ce subhanallahi talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku Allahu akbar talatin da uku ɗari kenan kar ku bar wannan safiya da mulki ya fi wannan abin da ka zo nema ga tarbiyya ce yan uwa musulmi mata kuna da kima kuna da daraja da girma ai annabi a hadisansa masu albarka har yace yanzu ɗayanku zai daki matarsa ko ya mata wani cin mutunci kuma ya nemi zai kwanta da ita wani irin abu ne wannan a hadisansa masu albarka ya hana taɓa fuskar mamace shine mari balle duka balle kutufo balle wani wani ya ɗau sanda ko zaman giya su yi waje a guje daga ranar mata ta tintini ne tintini a sai da hawa ubabarmu ta kwatanta mana komai tare da babanmu annabi adamu alaihi salatu wasu kuma tarbiyyar gidan annabi ibrahimu alaihi salatu wassalam kalli tarbiyyar gidan annabi ibrahim matarsa saratu allah bai ba ta zuri'a ba a lokacin to ya samu hajar mahaifiyar annabi ismail allah ya ba ta zuri'a ya kai ta makka ba komai a gurin sai kudura allah ya aje ta ta yi masa biyayya ya tafi ya batta a wurin ya batta da Allah kun ba ta yi karasa wurin kowa ba ta tsaya a nan duba annabi yusuf alaihi salatu wasalam jika ne gare ta ita an ce tana daga cikin mataye masu kamanni da matan aljanna ita a sai da sa rutu matar annabi ibrahim ashe can da annabi yusuf ya samo gado ne yan wa musulmi na gana daga muka amma makon da zai zo ya kamata mu san cewa allah ya girma mako shiga gida da aka ce a yi sallama in ba gidan da ba kowa ba ta salama ne na walai bazala salina saboda ke allah ce a yi sallama kar a duk tsare cinki ganki al'aura ce ba a so a ganki sai mijinki duk abin da za a yi na sha'awa a ganki a gani a jikinki ba a so ba mijinki kina da wani matsayi kamar kwai ga farin mai bawo a bari ga wani fari a bude ga wata kwanduwa a tsakiya a bare za a ga wani abu a tsakiya haka ake son ki zama a lullube kar kowa ya ganki in ba mijinki ba in larura ta kama ki yadda ke matar aure ce farke suke fuska wani bawan Allah Allah ya gafarta masa mai wa mata waka da maza shine shata ina ma wata mata waka wai ita hawa mai tuwo amma a wakar me yake cewa sai ce rike fuskaki ki dinga daure fuskaki kada mai cin abinci ya rena ki sai shata yana nunawa cewa matar aure ce dinga rike fuskarki ki dinga tsare gida ice dan kar mai cin abinci ya rena ki wato kar ya kawo mata wasa nuna wa mutane yake cewa matar aure ce na kawo misalin shata duk duniya malamai suna misali da wani babban mawaki mai fasaha mai balaga mai kaza mai kaza akwai mata guda biyu da Allah ya la'anta akwai waɗansu guda biyu da ya sa musu albarka za mu kama mako na gaban Allah yadda Allah kiya mai kiya mana imanin ya kiya mana idan ka taba mu ne dan ka ji muryar mu Allah mun tausasa murya muna roƙonka agaji muna roƙonka taimako ya ubangiji kasar nan ta mu gaba da yadda muka ji duniya ta ɗauki wuta Allah ta yi fa mana ruwan sanyi kullama auqadu naran lil harbi adfa Allah Allah ka shiri zuri'ar mu gida ne ɗaiɗai yanzu gidan da za ka shiga ba ta ana cewa asha ba to magabata na da abinda suka sa a gaba addu'a ta sa tsine wa ɗayansu ke ma karki tsine wa ɗanki in dai an ce maganar ranar mata karki tsine wa ɗanki karki tsine wa ƴarki ko me take yi yi mata addu'a Allah ya shirye ta yi wa ɗanki addu'a Allah ya shirye shi ki wa mai gidanki addu'a iyayenki ki bi su da addu'a ɗan uwa musulmi irin wannan in ya faru addu'a ake haɗuwa ai banda zage shugabanni ai kansila ne laifinsa ne ai shugaban karamar hukuma ne ai kwamishina ne ai famunan sakatare ne ai shugaban jam'iyya ne ai shugaban 'yan siyasa ne ai shugaban ƙasa ne ai gwamna ne ai mataimakin ina ruwanka da su وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها zamu sadu mako na gaban Allah yadda Allah kiyame kiyame da imani da addini da mutuncin mu ya samu gama lafiya cikin magabatan mu ya samu gama lafiya subhanallahi rabbika rabbil izzati wa yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh